Assalamu alaikum masu kalanmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da mu a tashar talbijin duniya a cikin shirinmu na barka da asuba shiri na kowace ranar lahadi shirin da muke zo muku da shi a wannan ɗakin magana don tattaunawa rahotanni sakonni kai har da ba da dama akan waya. Gashi Allah ta'ala ya amince mana mun zo a wannan ɗakin magana na talbijin duniya. Bar mu shiga a lissafin kalanda ta Islam, yau muna ranar ɗaya ga watan Zulƙada. Hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Mayu maladiya aihuwar annabi Isa alaihi salatu wa salam dubu biyu da ashirin da uku. Masu kalanmu yau fa duniya ta yi babban kamu tun da Shak Abdulmalik gashi a ɗakin magana. Kun daɗe kuna ta tambaya ina shaka Abdulmalik ni ce to shi ma ai gudana na yake dan kore na ake da shi. Wanda ake kore da shi kuma malin. Gare wanda yake kore da shi gudu.
Cin aka in bai yi.
Ai to in ba kai da gaske ba sai a cin maka. In kohotan kan gaji an yi banna. To masu kalamar sauraron mu kamar yadda aka saba a wannan shiri ya saba da mu za mu fara mu je mu nemi a baran addu'a a wurin malamai Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata a kasanmu da kasashen musulmi na duniya Allah ka tsare muka tsare imanin mu daraja annabi da alkur'ani bar mu gaishe da tun daga can san ƙololuwa tun daga shugaban ƙasa har zuwa wanda yake share titi dukan su muna gaishe su kenan ma'aikata ne sannan muna gaishe da daraktan kamfanin wutar lantarki daraktan kamfanin gidan ruwa dan sai da muka wanka muka zo kuma ba wuta akwai aiki sannan kuma muna isar da gaisuwar mu ga jami'an tsaro na ƙasar mu gabaki ɗaya muka yi musu jam'i gaba ɗayan su jami'ai muna musu fatan alheri haka su ma a 'yan majalisar dokoki wakilai ne na al'umma Allah ya ba su iko su jagoranci wakilcin nan na al'umma su isar da shi yadda yake daidai a cikin tsari sannan muna gaishe da malaman makaranta wanda na islamiyya da kuma malamai makaranta na boko da ɗalibai masu neman ilimi na ɗaliban musulunci ɗalibai irin na zamani wanda suke a cikin jami'o'i daban-daban saboda suna neman ilimi ta kowace hanya ta gobe eh masu gina kasar gobe yara mai gobe ai laga ta malam ni abin da kullun nake so in faɗa ma matasa ya kamata su lura su san cewa fa gobe su ne a'a in sun ka duba ai waɗanda sun ka ga da abinci ake ba su yanzu sun fara ba da abinci kina responsibility ta fara zuwa tun daga nan kwarai in da baka aka yanzu kai ne ke bayar kina ya kamata su kama jikin su dole in ba ka yi wasa to kanka na kai ma gaskiya don duniya yanzu ta kai matsayin da kowa sai ya girkuna sannan shi ka girka wani gaskiya ne an ka ce mai waka ce yaro ba shi ɗauka yaro kwarai sai dai rungu su su haɗi ni na da alaga ta malam bar mu gaishe da su kansu malamai malamai an ce hitilar duniya malamai magada annaba da haka muna jinjina musu kwarai da aniya duk inda suke suna iya kokarin su faɗakarwa tunasarwa jan hankali hankali da Allah da manzansa da ka'ida ta tsari na Islam haka sannan muna jinjina masaraki iyaye na ƙasa waɗanda su ma gimshikai ne a cikin tsari na rumfa ta ƙasa muna jinjina musu kwarai da aniya muna musu fatan alheri a shakka abdulmalik aljima da kai haka masu kallon mu yau ta suke yau ina ga talabijin ta zo da babban kamu haka to shakka abdulmalik in kana tune a cikin shirinmu kafin mu shiga gadangadam don mu yi tunasarwa a can kwanakin baya mun samu mun dan fara cikin cututtukan duniya a shimfiɗa kuma ta farko to a yau kuma ga shi a rubuce mun rubuta kuma lamba na biyu kamar yadda za a iya kira kamar yadda za a iya kira lambar haka ina so mu ɗora daga waɗannan su cututtukan nan na duniya yadda suke su ne suka sa duniya ciwo ba ta zama lahiya eh ce in akwai ciwo babu zaman lahiya to ina shi kawa kullum mutune na gudana shine can shine nan shine to ita duniya in tana da ciwo malam ina ne za a kai ta ai mata magani to madalla kenan yanzu ciwo za a faɗa sannan a faɗi magani iyo to kuma ko wani ciwo tare da magani to kuma Allah ga ta malam ba yanzu mutum na da ciwo yanzu kana jin shi maraku ba kwarai ko ko ko ya India ko India ko Tunisia ko China ko America ko America ana ta neman lafiya in an ka kiya komi ya kiya duk doktorin duniya sun kaga mutum da profesoshin duniya sai a ce a dawo a na Allah Allahu akbar ko ko a ce a tai a na gida Wane ne na gida?
Na gida wai maganin mu ne wanda aka kwaikwaya ma mutum ice ya sha. Da yanzu an kare cikin tsarin baturi.
Ya kare rubidin lekon Ba a dawo ma Allah da gida sai ta ɓaci.
alga ta malam kuma ana iya samun lafiya nan ta hanyar shi ubangijin nan kafin a ta can shi Allah in zai yin abu ba sai da sababi ba yanzu Allah ya halicce mu ko ni cikin cikan mahaifan mu to wa ya ga lokacin da Allah ya halitta mu wa mutum bature in zai hiddo ko likita in zai yi maka wani aiki kana cikin cikin mahaifiyarka wani lokacin sai ya fasa ciki to shi Allah duk bai bukatar wannan zai halicce ka ne ka hito dan adam dam hatta da ita mace da take lokacin ka kamar da wani malami yake faɗa ba ta jin yadda ake halittar sai dai in cikin ya fara girma ta fara jin buci amma ya an kai halittar ba ta sani ba hukum Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ai ba wasa da ba kai Allah ga wata malam mu je akan tunda mutane da ma sun kwadaice da wannan shirin saboda an yi an yi shimfiɗa kafin wata mun yi shimfiɗa in kana tuni mun yi abinda aka ce masa zaman lafiya karatu kusan bakwai.
Kusan bakwai muka Sannan muka zo muka yi siyasoshin duniya kusan guda goma sha hudu.
A nan muka yi.
To, wanda an ka zo kuma aka yi shimfiɗa kan cututtukan duniya.
Wanda siyasun duniya nan ya ɗauki hankalin mutane har yanzu suna neman karatun nan.
Haka, haka.
To, yanzu muna son mu je cututtukan duniya nan alga. To, cututtukan. Tunda shi ɗan Adam ya samu rashin lafiya mafiya akwai inda ake kai shi. Ita ko duniya in ta samu ciwo to ya za a yi to madalla kuma tana da shi ba ba kadan ba ai wanga maudu'i ma abin da ke son in kira zuwa ga yan uwa su gane wanga maudu'i kamar ba maudu'i ne wanda zai saurin karewa ba kawai dai ai ta sha wanga sai abin da Bahaushe ya sai illa ma sha Allah ai ta sha alaga ta ma za a ja shi iya gurgudun abin da Allah ya bamu Allah ya bamu insha Allah Allah ya bamu to sai mu shiga karatu to to mu shiga alaga ta malan cututtukan duniya to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
To, ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu bayan an samu lokaci mai tsawo ba mu samu haɗuwa da ku ba, wancan kafin watan Ramadan mun samu mun yi karatu ɗaya an yi shimfiɗa. To, a yau kuma muke son wannan maudu'i mu ɗan ɗora kafin kwanaki in yi balaguro tun da ba kusan sallah ina tafiya gida, amma dai a samu dai abin da ya sauƙaƙa da izinin Allah.
Yanzu wani cashi kai ai kaji kaji kaji malin.
A to, da ka ai kwana biyu wani bai ga an yi karatu ba ya ce akwai wata matsala tunda lokaci ne na tafiya ganin gida ana zuwa.
Na mu alaga ta malam bismillah.
Alaji cututtukan duniya za mu fara ne waɗanda suke da alaƙa da mahalicin mu Allah subhanahu wa ta'ala. gane ko wato za mu yi ma wannan mudu'i alal akalla kaso daban-daban mu taɓo cututtuka waɗanda suke da alaƙa da wato duniya ubangiji Allah subhanahu wataala manzanni mala'iku littattafan Allah rukunan imanin nan guda shidda sannan kuma mu tai zuwa ga su rukunan musulunci sannan mu tai zuwa ga ababen da Allah subhanahu wataala ya haramta da kuma irin illolin da suke yi ma duniya tare da cewa ana ganin cewa an ci gaba na'am kenan wanga karatu ne mai yawa kwarai da gaske to idan muka zo abinda za mu fara tattaunawa akan shi dama mun faɗa akwai wani ciwo sunan shi nihilism da faransanci da english ana kiran shi nihilism nihilism to da yaran mu ah za mu zo kan shi alaji na'am da faransanci sai sun ka fassara abin da ake nufi da nihilism sai sun ka ce ideology in an ce ideology kamar aƙida ce daga ide ne logikin nan tana ba da ilimi ko aƙida ide tunani to lojikin nan jikin nan ko ya bada aƙidar da mutum ya imani da ita ko ya bada salon ilimin da yake tafiya akan shi shi yasa an ka samu technology technology shi techno daga technique na dabara loji ilima ilimi na dubara ina fata ana fahimta to masu lism lism kin suna nufin mazhaba masu jiji kinan suna nufin ilimi ko mazhaba.
Yeah.
To shi yasa suka ce nihilism mm. ideology qui, qui reject toute croyance.
Na'am.
Wata aƙida ce mai zaman kanta wadda take kore dukkan abin da yake da alaƙa da imani.
Kai.
Dukkan abin da yake da alaƙa da addini da imani eh. to ba ta yarda da shi ba.
Tana ya kashi.
Tana ya kashi.
To.
To kaga za mu zo Na'am.
wannan aƙida tana da alaƙa da waɗansu abubuwa waɗanda za mu zo kansu waɗanda suna kusa da ita Na'am.
shine akwai ta aƙida da ake ce- kira materialism To, in an ka ce matiyar shine abin da ana taɓa shi ana taɓa.
to materialism shine abin tasirin abin da ake gani ko ko imani da abin da ake gani kawai
Na'am. Ba da abin da yake ɓoye ba.
madalla Na fahimta.
sannan tana da alaƙa da wata mazhaba Na'am.
wadda ake kira wato agnosticism To, ita ma da English suna kiranta agnostic.
na'am.
Agnostic kamar wata aƙida ce doctrine suke kiranta. D'après laquelle wannan aƙida ta abin da ya shafe ta. Tout ce qui n'est pas expérimental et inconnaissable. Duk abin da ke Okay.
nufa experimental ba a iya jarraba shi ta fuskar ilimi a likitanci ko laboratory ko wani abu. To Na'am.
inconnaissable kamar ba a san shi ba.
San shi ba.
to waɗanda aƙidodin kusan guda uku suna kusa da juna shi sani ɗan kawo su saboda mi saboda in za mu shiga cikin wannan ciwon yan uwa su san daga ina ne Su aka san taso.
daga ina ciwon ya fara.
madalla Na'am.
za ka iske wani lokaci ana kiran su laizate masu wannan aƙida da faransanci laizate Na'am.
an gane ko Mm.
ana kiran su pagan da english Mhm.
wato a t a t h d g avec accent a t su ne wato aƙida ce alashi Hmm.
waɗanda ba su yarda da imani ba kwata-kwata Eh?
ba su yarda da imani ba a ce an yi imani ka kudurta wani abu cikin zuciya ka so ba su yarda da shi ba to Yassala.
wannan shine babban ciwon da duniya ba ta taba fama da wani ciwo ba irin wannan Wanga.
babu shi babu shi
Eh, me yasa Na'am.
Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'anin sa mai girma Na'am.
yake nuna cewa sifa ta farko da ya buɗe da ita cikin Qur'ani a cikin suratul baqara Mm.
ta masu shiga aljanna Mm.
sai ya sifanta su da su ne waɗanda sun kai imani da gaibi
Ya.
Allah ya ce bismillahir a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Na'am.
alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Na'am.
wannan littafin ba shakka a cikin sa Haka.
waɗansu malamai suka ce to dan abinda ake nufi kakkuyi shakka Han- wato an bada labari ne amma kamar hani ne aka Mhm. Hani.
waɗansu malamai suka ce a'a babu shakka cikin Qur'ani to amma kuma gashi ai mutane suna shakka alqur'ani Sosai tun ma.
lokacin da ma Qur'ani yake sauka Sosai.
sai waɗansu malamai suka ce a'a a'a abinda ake nufi shi Qur'anin karan kanshi bai dace ai shakka ba amma mai ciwo ka na kafirci da munafinci shine kin shakka a cikin alqur'ani Na'am.
sai Allah ce to shi Qur'anin nan hudan lil muttaqina Na'am.
shiriya ce ga masu jin tsoron Allah To.
an gane ko Na'am.
ko kuma hudan an saukar da shi don shirya ga masu jin tsoron Allah to sai Allah ya fassara su waye masu jin tsoron shi ba wanga shine abin da ake kira Qur'ani ya fassara kanshi da Al-Qur'ani ka san Al-Qur'ani ya fassara kanshi Mhm.
mas'ala biyu Masa- ce Mhm.
kamar kote biyu gare shi manya Na'am.
shine malaman tafsirin Al-Qur'ani suke kira Na'am.
tafsirul Qur'an bil Qur'an al-muttasil Mm.
da tafsirul Qur'an bil Qur'an al-munfasil Na'am. Biyu ke.
in an ka ce al-muttasil Mm.
shine abin da a haɗe To.
aya ta zo sai wata wadda za ta fassara Sai ta ta suna tare tare.
daga wannan sai wannan Na'am.
akwai almunfasil wannan aya ta zo amma wadda za ta fassara ta ba haɗe su Ba haɗe suke tana tana wuri can wuri.
daban.
ko ya zamanto tana cikin wannan sura amma ba haɗe suke ba ko ya zamanto tana cikin waɗansu surori daban to wanga shi ake kira almuttasil sai ce hudan lil muttaqin su waye su Na'am.
sai Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi Na'am.
su ne waɗanda sun ka yi imani da gaibi Gaibi.
abinda ba su gani ba sun yarda.
sun yarda da shi. Kaga ashe Allah na so ya nuna mu da cewa babbar sifa ta shiga sabon aljanna shine ka yi imani da abinda baka gani ba in Allah ya baka labari ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
Sallah. Na'am.
Mun fahimci wannan? To yanzu bari mu bada misali kaga nan Allah ya fassara suwa ne masu yin Qur'an Allah alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Haka.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Mm.
wannan ya fassara masu jin tsoron Allah a wani wuri kuma sai ya fassara su amma ba cikin wannan suran ne zan bada misali Bada.
tafsirul qur'ani bil bil qur'an al munfasil amma fi nafsi sura cikin suran ne amma kuma ayatan wani wuri take cikin bakara ne To.
munfasil ne amma fi nafsi sura sai Allah ya faɗa siffofinsu da ayyukansu ba ni ne zan fassara ba Allah ne faɗa Na'am.
Allah ya ce laysal birra an tuwallu ko laysal birru a qira'ata Hafs da Hamza laysal birra sauran sun karanta laysal birru ka san kan wani ya saurare mu Kwarai ya ce- ce na an yi kuskure ya ce kaza nan bai malam.
san- bai san qira'o'in Qur'ani ba Allahu akbar.
قراءة goma na alkur'ani sai Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun masu jin tsoron Allah kaga muttaqu ne yake can hudan lil muttaqina Correct.
kaga tafsirul qur'ani bil qur'an al munfasil amma fi nafsi sura Haka.
to akwai tafsirul qur'ani bil qur'an al munfasil fi ghairi sura ba cikin wannan sura ba Na'am.
cikin suratu ali imran sai Allah ya faɗi sifofin masu tsoronsa da kuma ayyukansu Allah ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum aw ta qira'a sari'u babu wawu kan wani yaji mun karanta da Eh, kwarai, babu kuma babu kwarai.
wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqina Mm.
sace alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal ladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha Aha.
wa ni'ma ajrul 'amilin Gaskiya.
kaji sifofinsu ayyukansu ƙur'ani na yi bayani karara ba magana ta talaka ba magana Allah ce to allazi ne yu'minu bil Mm.
ghaib sifa ta farko sun yi imani da gaibi menene al ghaibu da larabci al ghaibu ya samo asali masdar ne na ghaba yaghibu ghaiban Mm.
shine abu ya faku inji malaman zauri ba a ganin sa Ba a ganin sa.
to sai malamai sun ce gaibi a tsari ana sifanta shi a tsari na musulunci da larabci Mm.
biyu za a raba shi To.
in an ka ce a larabci Na'am.
ma gaba anil hawasil khams Mm.
abinda ya faku daga an gane ko Daga Abin- ba a ganin shi. ko?
yawa daga sans les Daga cinq- sens, les eh.
cinq sens ba Ok.
waccan sans ta Ah, ma'ana ba na'am, na'am.
akwai wasu abubuwa da ke ce ma sans Mm.
shine wato eh, abinda dan adam yake iya hararo shi ta gaba guda biyar To.
ko ya gano shi ta gaba guda biyar Na'am.
gaba ta farko shine halshi Mhm.
ka ɗanɗana Ana abu, ka gano ka ji menene.
zaƙi garai ɓaci garai Wannan- zartsi wannan- garai Wannan sukari ne.
faddalla ko maɗaci Ko maɗaci ne. Ɗaci.
na biyu Na'am.
ido Wallahi.
kaga kalashi baki ne fari ne kore ne ko mu ce tsanwa Mm.
ko masara ko ruwa duk ana cewa Na'am.
ka gane shi To.
abu na uku Na'am.
shine hanci ka Amshi.
shaƙa Ka ji kamshi kamshin.
ko bai kana Eh, ka duka cewa dai.
ɗoyi Eh.
na fata mun ce ne To.
abu na hudu sai kunnai Ka ji ka jiya ka ji sauti wa'azi ne karatun qur'ani ne wake ne wace ce gashi nan dai abu na biyar sai fata Fata.
shin sanyi ga abin nan zafi ne da shi kaushi ne da shi Eh.
mai yankewa ne Eh, mai eh, laushi eh.
ne to waɗanda su ake kira alkhawasul hams Waɗanga abubuwa.
yawwa abu biyar gani vision kenan Mhm.
shakawa ka shanshana ka jiya Hanci kenan.
ɗanɗanawa Harshe. Mm.
kunne ka ji Mhm.
lezui Yoi.
sannan kuma ka cafa da fatanka Mhm.
to waɗanda abubuwa shine malaman lugu sun ka ce in dai ba a ganin abu da ido To.
ba a iya shaƙa shi ba a iya ɗanɗana shi ba a iya jin shi sannan ba a iya taɓa shi da fata ya zan gaibi Mun Na'am.
mun fahimci Na wannan na na mun fahimta malam.
su ita ko shari'a sai ta ce a'a shi gaibi shine abin da baka sani ba sai in shari'a ta baka labarin shi ko cikin alkur'ani mai girma ko cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ta Na'am.
inganta To.
yanzu kiyama Allah ya ce Mm.
akwai kiyama Akwai.
ba mu ga kiyama ba Haka.
amma mun yarda da cewa akwai kiyama. Allah ya ce akwai sakamako, Mm.
mun yarda da akwai sakamako.
Haka.
Allah ya ce akwai aljanna, mun yarda da aljanna.
Kwarai.
Allah ya ce akwai wuta, mun yarda da wuta.
Mhm.
Shi kenan kuma bun gane su ba, Mhm.
gaibi kenan.
Gaibi.
To amma gaibi a shari'a Na'am.
sai malamai sun ka kasa shi biyu saboda yana daga cikin abin da ke sa cikin ɗalibai da dama cikin matsala har malamai waɗansu in busa sun kai bincike ba sai a kaɗa su cikin rami.
To.
Gaibi kala biyu ne.
Na'am.
a shari'a akwai alghaibul mutlaq akwai alghaibul muqayyad To.
in an ka ce alghaibul mutlaq gaibi sakakke sake ba kaidi inji malam Bahaushe Eh, ya kamar take.
total yawan yawansa kenan babu to Allah ɗaya san shi duk abin da ya ɓoyu Allah ya san shi gaba ɗaya babu abin da zai ɓoyuwa ga Allah إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله Mm.
ba abin da ke fakuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Na'am, ina fata ana fahimta ta na'am, to amma kuma akwai Mhm.
abin da ake kira alghaibu almuqayyad na'am.
gaibi muƙayyadi To.
wanda an danganta shi an ƙayyade shi An an ƙayyade.
dabaibaice shi da wani abu
Na'am.
shine in Allah ya so sai ya sanar da sashen bayan shi kaji Allah ce alimul ghaibi Mm.
fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Okay.
illa man irtada min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب كو حتى يميز الخبيث من الطيب قراءة حمزة الكسائي دخلف يعقوب وما كان الله ليطلعكم على الغيب Allah ga wata ولكن mara.
الله يجتبي من رسله من يشاء Na'am, to kaga nan Allah yana sanar da waɗansu bayu gaibi haka.
To shi yasa waɗansu in an ka ce manzo ya san gaibi, Mm.
wasu kuma sun ka ce manzo bai san gaibi ba, Mm.
sai ka ga malamai da An ɗalibai ja.
an shiga cikin juna. Mm-mm. Gaibi manzo ya san gaibin da Allah ya sanar da shi. Da Qur'ani gaibi ne ba wanda ya san shi sai Gaskiya, Allah.
Sai Allah ya sanar da shi.
Da Allah ya turo a gaya ma manzo sai manzo ya sani. To shi manzo kafin shi faɗa ma mutane Qur'anin ya san wannan Qur'anin gaibi ne na Allah. Amma in ya bayyana shi yanzu ya fita zama gaibi a wajen Allah kaɗai. A'a yanzu mutane ma sun san shi. sannan gaibi ana iya sanar da kai shi Mm.
ta wace fuska gashi an sanar da kai to iya iliminka sai ya tsaya bakin iya abin da Allah Bakin ya sanar da abin kai.
da ka- Allah sanar da kai.
yan aljanna Allah ya ce ulaika lahum rizqun ma'lum yan aljanna suna da arziki sananne Na'am.
ah to kuma aljanna ayyun bu musanta ba Kwarai, jin tare na muka, mun kuma yarda.
kuma wani wuri sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum Mm.
babu wata rai wadda ta san abin da an kaboye ma yan aljanna To, a wata kira'a ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfi Ba- babu rai wadda ta san abin da ni ne boye musu ni Allah na'am.
Ah, to gashi kuma ya ce sananni na. Shi Allah ya san shi gaba ɗaya kwata-kwata. Mu kuma mun san shi ta fuska Allah ya bamu labari amma ba mu gan shi ba. Don ya faɗi abin da ke cikin aljanna cikin ayoyi da dama.
Al-Qur'ani.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار نعم.
أكلها دائم وظلها نعم.
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وف... ولا ينزفون ولا فاكهة مما يتخيرون قاش- لا يصدعون عنها ولا ين- ينزفون تو kaga dai ayoyi daban-daban daban-daban daban to anan sai mu gane cewa ashe babban ciwo shine mutum ya ce bai yarda da abin da ba a gani ba duk Babban abin da ciwo.
science ba ta gano shi ba ka a yarda da shi to wannan kafirci ne wanda har yahi kahircin su Abu Jahal Kararraki.
ka san dai Abu Jahal babban kafiri ne Ana gashi ko tarihin shi ya zo alaga ta mal.
to madalla Na'am.
Fir'auna ha, A- Ya zo babban kafiri ne na kirki ma. Cikin Al-Qur'ani.
to amma shi Fir'auna ya yarda da akwai Allah amma shine Allah Kwarai. Shi kishiya ce.
ko ba haka ba Haka.
ya yarda shine babban Allah Mhm.
ko ga kwata-kwata cikin alulun ce ana Shi ne rabbukumul babban.
a'la Mm.
kafiran makka sun yarda da akwai Allah amma ba su da abota mai shi kadai ba shi yasa Allah ya ce Suka wala in "Ah, bari- bari mu sa'altahum yi nan, mu yi nan." man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah Mm.
da zaka tambayi sun halitta samai da kasa su ce Allah ne Mhm.
lokacin da ga aya ta sabka Abuja har shi na raye kina an tambayi shi wane ne halitta samai da kasa ce Allah ne Allah ne.
to amma yanzu wagga akida ta nahi- nihilism ko kuma Nihilism.
yawa Na- nihilism Na'am.
ko kuma nihilism to sai sun kace "Mm-mm, duk abin da za a cewa gaibi na ƙarya ce ba su yarda da shi ba cikin in katta cikin filozofi A'a kuma ana so in ta yi can.
akwai shafitar wani Eh.
sunan shi la religion To.
yadda filozofi take kallon addini Addini.
to nan sai an ka zo da wata wagegiya gabjejiya zabgegiyar tambaya a nan cikin eh filosofi sai an ka ce est-ce que Dieu existe
kenan ili- filosofikin ce take tambaya wai i take da su tambaya da- da su da mallamanta take tambaya wai Wa suke tambaya eske daga gaba?
akwai na Allah ka fahimce ka Eh, mai kallo ma yana fahimta ai kenan nihilism negativity total de Dieu Na- na akwai shakku Tun da ma'ana an ce sun SK, sun kore da akwai Allah kwata kwata kwata kwata tunda Allah imani za a yi da shi ba a gan shi ba kwarai mun ji wannan kwarai to wannan tunanin sai ka iske Qur'ani ya bada labarin wasu kafirai Mhm.
sai waɗansu sun ka rudu da wagga aqida sai an ka watso ta muna ita cikin musulunci na'am nazariya ake kiranta theory sai an ka ce wai in za ka fara bincike sai ka fara da shakka ha sannan ka kai ga yaqini
subhanallah shi ko musulunci ba haka bane Ya.
na na tsaya mana in za a binciken hukunci na shari'a Mm.
to baka da ilimi sai ka nemi ilimin shi
to in za ka fara bincike game da duniya science Mm.
baka san abu ba sai ka yi bincike iya iliminka da laboratory din da gare ka da wani ne da wani sai ka ga suna abu in za a farawa da aƙida sai a fara da yaqini shi Allah ba a farawa da shakka a ce a'a bai bari in fara da shakka nazariyatu shak Yalla, eske yalla, akwai Allah yalla, eske ko babu kuwa- Allah eske Qur'ani gaskiya na eske Qur'ani kaza a'a annabawa Allah yake ba mu labari cikin suratu Ibrahim da suka fara tattaunawa da mutanen su me suka ce musu Mm.
afillahi shakkun fatir samawati wal ard na'am yanzu cikin kasancewa Allah ha ana shakka wanda shi Allah shi ne ya kage halittar sammai da da ƙasai.
kasai haka To ai akwai da- duk halitta Allah tana nuna akwai Allah.
wannan Shi ka'ida yasa an ka ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid.
na'am Cikin komi da Allah ya halitta Mm.
yana nuna akwai Allah. Ya za mu gane wannan? Al-masnu'at tadullu ala sani' Abubuwan da an ka kaga suna nuna akwai wanda ya kaga su.
ta aka yi dan adam yana shakku shi Idan misali hankalin ɗan adam bai yadda da cewa TV wagga yanzu da muke nan za ta yi Ba ta- kanta ba, Mhm.
bai yadda da cewa jirgin sama zai iya yin kanshi ba akwai wanda ya yi shi. Bai yadda da cewa ba na'urori na duniya da muke amfani da su akwai wanda ya yi su. Gini akwai wanda ya yi shi, mota akwai wanda ya yi ta.
waya hannu ma da kake waya ka san akwai wanda yi To sai an ka ce sammai da ƙasai waye yi su.
sai ake shakku sai wasu ce a'a c'est la nature qui se transforme wane ne na cirkin ma wai wani cir tabi'a wai wata wani abu na akwai tabi'a ake kiran shi Shi ɗabi'a za ta yi wai kanka haka da kanka kawai malam.
abubuwa suka juya suka samu kansu ka'idodi da wai akwai inda suke tafiya to wai azur na ka'idat su ne ake kira yan naturalism naturalism Muhammadur Rasulullah an gane ko Na.
daga nature sun ka ɗauko shi To.
sai suka ce sai la nature qui se transforme Na.
sai suka ce ma ai babu kiyama za mu zo cikin bayani irin wannan Ba- Ya, wa- ina an ka ce me yasa sun ka ce babu kiyama sun ka ce to dan adam da ake cewa akwai kiyama kawai canzawa da yake yi shi dan adam dan adam daga nan zuwa can bari ka ji na ji
akwai wani gawurtaccen eh, philosoph wanda tun da ba hankali gare shi ba tun da wanda ya ce babu Allah suna ce mata la mer de science mu ko abinda mun ka dauke ta ba la mer de science bane ita ce la mer d'ignorance uwar jahilci ce don wanda ya ce babu Allah babu jahili irin shi kuma kuma yana numfashi a daga har magoya baya gare su yanzu Mm.
sai sun ka zo sun ka ce ya za a yi a nuna dan adam sun zana kai sai suka ce dan adam yanzu idan an ka ahi mutum Mm.
da an ka ahi dan adam shi na mutum sai ya mutu sai sun ka ce jinin shi sai ya shiga cikin ƙasa to
idan ya shiga cikin ƙasa to sai ta yi zul sai ice ya ja shi to idan ice ya ja shi kaga ya shiga cikin ice ya koma ice shi mutum shi mutum ana nan ana nan sai ice ya yaya to ƴaƴan nan firwi ake kiransu to sai su haɗo ƙasa misali ko kuwa ɗebo su to in an ka ɗebo su sai aka ce idan jakki ya ci wannan 'ya'yan itace sai ya koma maniyin jakki
sai mutum ya zama jaki in ya tara da jaka sai ɗan adam ya yi jakki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kuma ɗan adam ya ci wannan wannan iccen
to sai ya yi transforme in ji su sai ya Ga koma wancan jinin da ya maniyin mutu.
ɗan adam Na'am.
madalla na'am sai ya sashi cikin mahaifan mace sai a samu dan adam in Yanzu- tsuntsu da ya ci sai ya tara da tsuntsuwa sai ko mutum dan adam kuma Kuma tsuntsuwa ce tsuntsu.
kawai duniya haka na taka tahiya haka ka ji abin da sun ka hoci mun ji wannan to yanzu sai sun ka ce ai Allah subhanahu wataala babu shi ne kwata kwata to sai sun ka ce za su yi demonstration na yadda za su nuna babu Allah kaka an kai malam sai sun ka ce to yanzu da abin da yake metaphysic Mhm.
da abin da yake invisible in an ce metaphysic da invisible shine abin da ba a gani ba a gani sun ka ce to wata a ganin Allah
aka ce babu babu sun ka ce to kenan duk labari ne ake basuwa a satirul awwali yanzu wannan mazhaba tana da ƙarhi a turai amma asalin inda take da ƙarfi wuri na farko rasha 'yan communist su bu su yarda akwai Allah ba sun ka ce la ilaha babu wani Allah wal kaunu ma da duniya abinda ake gani ne ita ce a Allah kanta
To, mutanen China su ma sun ka ɗauki wannan mazhaba ta communism da su da Rasha su ma 'yan communism ne duk da yake a aƙida su yanzu ta siyasa sun mai- sun koma 'yan aƙida ta siyasa ta zaɓe demokrasi su ma sun ka ce babu Allah turai kiristanci ne ke da ƙarfi yanzu da yawan mutane sun daina ma zuwa coci sun ɗauki ga aƙida ta babu Allah
irin wannan abin ba ba shi ba.
filosofinsu su aflaton Mm.
su socrates Mm.
su descartes su waye Mm.
wasu sun ce babu Allah Mm.
wasu aflaton sun ce duniya bita akwai duniya wadda muke cikinta akwai duniya can idealism To, wata duniya ce wadda Allah ya yi wadda babu sabo cikinta mutane suna nan cikin ɗabi'a mai kyau ta gari wadda kuma duniya wadda muke ciki hoto ce ba ita ce ta asali ba le monde real ana jina Eh, Alaga to mala ana jin kai.
sai sun ka ce demonstration za su yi su nuna babu Allah wani professor daga cikin su duk da ke ba tule filosof sun ka ce babu Allah ba Mm. Akwai wanda sun yarda sun akwai.
yadda akwai Allah Mm.
sai sun ka ce to su yan agnosticism da mun ka ce Mm.
sun ka ce duk abin da siyansu ba ta iya ganowa to su ba su san shi ba kenan su ba su cewa babu Allah kwata-kwata kuma ba su cewa akwai Allah a bari sai in siyansu ta yi bincike ta gano akwai Allah Shi kenan sun kaga za ta bincike.
eh sai sun ka jingine Ita ce za ta bincike in akwai eh ko babu shi sun ka kuma ke sun ka zaman su su bu su yarda da cewa babu Allah ba amma a ce Allah ke kaza Allah ke sa kaza mm, mm.
Shine.
kawai dan adam ka tashi kai aiki kai siyansu kai da sharsh shine Allah ka amma shi wancan Allah a bar shi da yanzu ana faɗi dai har zuwa da dai an ka gano akwai Allah
Kenan ba a ma ganon ba.
a ina sun ka gano su ko waɗanga yan nihilism sun ka ce kai babu Allah kwata kwata negativity total du dieu sai sun ka ce yanzu bari a nuna muku wani professor daga cikin su sai tashi cikin philosophy sai ce ya taba tablo ya ce wannan menene Aka ce ta an ka ce tablo ne ko mu ce desk Mm.
da English.
Mm.
Ya ɗauko bik ko bairo ya ce wannan mine ne, an ka ce bairo ne Mhm. Ko big.
ko bik.
Mm.
Ya taɓa tabul ko tebul ya ce wannan mine ne, an ka ce tabul ne. Ya taɓa kanshi ya ce wannan mine ne, an ka ce mushe ne.
Kai.
Kai mai ba da karatu ko malamin makaranta. Ya ce to ina Allah. An ka ce ba a ganin Allah ya ce to donc Dieu n'existe pas.
Subhanallah.
Babu Allah.
Subhanallah.
Ana jina.
Subhanallah. Na ciki akwai ɗalibai wasu na cewa ma musulmi ne sai ya tashi shi ko yana son ya nuna mu mushi akwai Allah to.
sai ya taba tabulo desk din nan yace wannan menene an kace tabulo ne Mm.
allon da ake rubutu ko Mhm.
ya taba bik ya dauko bik Mhm.
ko bairo Mhm. Shi yace dalibin.
wannan menene an kace bik ne Shi dalibin.
eh dalibi To.
ya taba table ko table yace wannan menene an kace table ne To.
ya taba mushe mai bada karatu makaranta ko cica uban karatu Mhm.
an kace wannan cica ne To.
ya ce to ina hankalin cita shike sai sun ce ai wallahi ba mu gani hankalin cita Aikin ya banza.
ce to tabbas cita ya tabbata mahaukaci
Na'am malam.
to ba ganin hankalin shi Ba- Wa iya gani ne.
iska da muke shaka muna ganin shi Ba mutum.
kaga wannan tunani tunani ne yayi muni kwarai da gaske to alaji wannan shine babban ciwon da duniya take kwama da shi Wanda ya ya kumsha duniya.
domin wanda ya halicci duniya an ka ce babu shi ya halicci sama an ka ce babu shi ya halicci ƙasa an ka ce babu ta Yayi.
babu shi Kai.
ya yi komi da komi Yeah.
sai dan adam ya cito ya koshe ce babu Allah Yayi gyatsa.
ka san dai wanga ciwo duk duniya ba san ciwon da ya kai shi ba
Wannan alaga ta malam kamar yadda ka faɗa ne ai ciwon na fir'auna ma yana da dama.
to tunda shi yara da akwai Allah Eh ya yarda amma amma dai shi ne babban.
shine babban kaga ka- to shine ak- nike son matasan mu su yi hattara saboda yanzu kaga cikin lakolkin mu makarantun mu na boko Mhm.
ana karantar da filosofi To.
kuma premier ake yin filosofi a zo ga wannan shafitar Mhm.
da yawa daga cikin masana ba su tsaya sun kai tunanin ba me yasa an ka zaɓi karantar da filozofi Har yanzu.
a premier a wannan lokaci da ake karantar da shi Dan me?
me yasa bibo akwai wani hatsari cikin wannan al'amari Kai.
bari ka jita gare ni To.
dan adam yana da hali guda uku in ji malaman tarbiyya Guda uku.
guda uku game da hankalin shi da gaɓoɓin shi To.
idan dan adam yana ƙarami Mm.
gaɓan shi suna rigan hankalin shi aiki gaban shi eh ko gaɓoɓi daidai muna gane ai malam yanzu yaro in ya ga wuta a haba sai ta yi dawa ko Dawa kai.
malam bahaushe yana da karin magana ce yaro bai san wuta ba sai ya dafa sai ya dawa Mm.
saboda shi gabar shi tana rigan hankalin shi bai tsaye tunani yana iya taba abin da zai hallaka shi kwarai in ya Su ga nawa ma suka maciji halaka sai ya taya taba so nawa suka halaka akan wannan to madalla Mhm.
idan dan adam ya kama girma ya wuce waɗannan shekaru shida bakwai takwas ya kai balaga Mhm.
tana tutsa shi To lokacin to kuma da hankalin shi da gaɓoɓin shi Shi kamar zai da yi malam- aiki tare da suka su.
aiki tare suka aiki kat a wannan lokaci shi yasa da yawan iyaye in su gane ba in ɗansu ya kai sha shida sha bakwai sha takwas Mhm.
sai suka kamar ya canza musu Mm-mm. ɗabi'a ce ta rayuwa yaro daga sh- lokacin da aka haife shi har zuwa shekarar nan shidda yana buƙatar mahaifiya ta yi bai fita cikin gida Oh.
daga lokacin da ya fara wasa ya fara fita waje na ya fara samun connection ko connection Mhm.
da duniyar da ba ta gida ba to
daga lokacin da balaga ta zo mishi ya fara ganin ya kamata ya ɗauki responsibility ta kanshi da kanshi kanshi da kanshi abokan shi sai shiga sun yi iyayen shi shi yasa in yana karami ana iya masa tsawa ana iya adake shi abin zai yi tasiri amma in ya gawurta musamman dan altar ya ci karhe da mutsa sun kai Sai dai lallabe.
sun dulmundul eh yana taya hakan ga Yana babban ko karya uba ne.
da gamar shi duk guje shi na zai Ka- saboda wannan lokaci da gaban shi da hankalin shi tare ne suke aiki shi yasa in yana tahiya cikin gida sai ya ji ya kamata ya buji katanga sai ka ji ya ba Sai ka ji gam.
katanga bam subhanallahi wani daya Ai, ta- ko ko ya ba port kofa Ko.
bam saboda haka ta bashi kuma haka za a yi kuma haka ake yi ma shi yasa wannan lokacin bai buƙatar mi bai buƙatar bugu yana buƙatar a bashi shawarwari shawarwari
idan ɗan adam ya kai shekara 33 zuwa 40 to to yanzu kuma sai hankali ya shiga gaban gaɓoɓi Shi yanzu yasa- hankali zai hana mu gaɓoɓi wani abu in zai yi wa Madalla.
na fahimta mala shi yasa kake ganin mahi- yawan annabawa daga shekara 40 Allah yake turo su
na'am sai ka ji Allah ce walamma balaga ashuddahu na'am wastawa atainahu hukman wa ilma na'am a cikin suratul qasas shi kuma annabi yusuf Allah ce walamma balaga ashuddahu atainahu babu wastawa na'am mai har da alqur'ani sai ai hattara ya kai shekara arba'in ɗan adam yanzu ya fara tunanin shi sa ko dibo dokokin duniya suna hana mutumin da bai kai shekara arba'in ba a bashi jagorancin ƙasa
To, dokokin duniya dokokin duniya saboda a lokacin hankalin shi bai kammalu ba gaban da da- tare da- suke in ta bashi cewa a kashe wanga yanzu ake gyara a kashe min wani yanzu ake kariya kaga yaro dan koriya ta arewa Mm, kwarai
ana taro Mm.
wani babban soja ya kai jiran ina ganin ma kanin baban shi ne ko wani abu yake ga baban shi dan uwan shi bacci ya dauke shi ya sami daga halin shi
saboda bacci ya dauke shi Eh.
saboda gajiya ba Allah to bacci alaji waye bai bacci wato shi yasa zaka ga matasi duk bannan da za a yi a duniya da shi da shi za a yi
da shi na aka yi yanzu alaji kananan yara ba su kai labari shi yasa ko eh, ga majalisar ɗinkin duniya suka cewa an hana ɗauki yara soja ko menene Mhm.
amma sai a zo sai a ɗauko ɗan sha takwas to sai a bashi bindiga dan 18 menene to shi ɗan sha takwas a wajensu major a suna ne A'a, yaro Ba- ne.
ba minor ba su major ne wai yanzu wannan lokacin yana iya rika da hankalin makali shi da gabansa tare suka aiki in an ka ce mai Kashe.
ikaza sai ya kashe ba wani zancen tunanin consequence aikatawa zai yi amma lokacin da mutum ya kai shekara arba'in sai ya fara tunanin me zai biyo baya
na'am to sai an ka ɗauko filozofi to kaga mutum na da shekara bakwai aka sashi lakkon haka ko ba haka ba Hakan.
ko shidda to mu dauki bakwai primaire ko primary school mm ko ba haka nan Mm.
bane shekara shidda mm college an gane ko Mm, shekara ko mu ce uku.
secondary school mm shekara hudu mm ba su a goma ba Mm, wajen goma.
system na Najeriya shekara uku mm sai go- goma da ya dauki goma
goma mhm lycée mhm
ko mu ce high school daidai
shekara uku Mhm.
nawa kenan sha uku to ga can bakwai mhm na haihuwar shi kayan To.
a sashi makaranta nawa kenan sun sun- sun zama sun zama ashirin kenan to ya kai lokacin da balaga na tutsa shi sai an kai mai exposing question primaire Aka ce sai ka rage musu.
shekara guda su komo sha tara sha tara sai an ka ce mai est-ce que Dieu existe a wannan lokaci a wannan lokaci balaga na tutsa shi aka tambaye shi sannan sai ka ja ce kai cewa na aka A ba da Allah.
Allah Allah ku ba mu wani lafiya lahiya wallan man nan ku zo kuna Eh.
abin nan ka ji wagga
malam to daga nan suka kirkiro wannan sharri shi yasa sai kaga matasa kawai dan musulmi shi kaje na cewa ai eh, zancen Allah kawai dai wasu abada Allah ku bani in- in- No, no, no.
in ci duniya ta ku balle in ka tura ɗanka turai karatu To, yana da waɗanga shekaru shi kenan daga wannan lokaci ɗanka ka tura shi musulmi shi na sallah yana zakkuwa sai ka iske shi na cewa kashi Amma- Shosla mu- gaskiya ba- samari gardi no, no, fa no, no, no, no, no. kai wagga wahala ta yi yawa kullum ina ta dukawa ina ta Duwawu, buga ma- duwawu na suna min ciwo suna ciwo.
in tashi da ciwon gwiwa to daga nan wannan ciwon sabo asiri ciwo ne na duniya wanga.
babban ciwon da babu irin shi to wannan ciwon na cewa babu Allah da turawa sun ka fahimci zai taimaka musu saboda in an ka ce babu Allah kenan babu doka Allah
shikenan bas in ta kalama zancen salamu haram alaikum.
zan- zancen haram da halal ya tashi aiki
yawwa ciwon ashe nan ya zo He! to shi kenan sai an ka koya musu an ka ce babu Allah subhanahu wata'ala ku ci duniyar ku kawai zancen aljanna zancen wuta zancen hisabi Ba ya ce muku ma akwai.
babu duk waɗanda abubuwa faɗi ne na akai wata ba zuwa lahira ta dawo gani
yanzu malam duk tsoratarwar ga da malamai Sai sun suka aka kace, littafin Allah "Ina, da maganar manzo kaga mutane yanzu ashe Kiristoci haka ne suke saurare shi.
katolik suna da aƙida cikin kiristanci akwai lahira amma duk turai yanzu an riga an watsar da wannan saboda teknoloji da kere-kere da cikin su duk sun sa an kuro A- a- a- ana ta bincike su ma malaman musulunci yanzu ana ta sawa matasan da sun ka can ana ta tallata su cikin internet ana ta tallata wannan aqida ɗanka na wasa da yana ai- amfani da internet baka da labari sai zo ya faɗa cikin wannan sit da yana shiga sai su bashi theory ta cewa babu Allah yana ta connection da su kawai sai kaga kato ya bar sallah katon kaddara gashi kana ci da kato amma ka hira ka ci suwa
kuma sunan shi Abubakar to madalla an Muhammadu akwai kai jama'a kai jama'a kana ji na sai sun kace musu to ku saurara ku ji na'am malamai da suke ba ku labarin gaibi hayaniya ce suke yi shi yasa kake ganin in ana wa'azi sai ga gayu sun koma gehe an aza shayi ana dariya da wannan dan tiyon sun ka ce musu in za ku yin abu ku yi abin da adda tabbaci ba abin da adda shakka ba ni adda tabbaci ni adda shakka bari in baka misali wani mutum na an ka tura gona shibka gujiya to to ka san gujiya in za a shibka ta sai an kwalɗe sai an kwalle an hidda wannan kwalfar ta sama Adalla.
Mm.
To an cika mai an bashi an yi ramu. In ya ɗibi gujiya kaɗa cikin rami sai yana taki sai kira.
rihe Sai shi rihe sai ya ce yalla.
Mm.
In ya ɗiba sai ya cika sai ya kaɗa cikin baki ba da guras guras sai ya ce tabbat.
wancan yalla ne Awa.
kun ga tabbas tunda tunda ya shiga cikin baki ya bi kwararon ciki To rabi ya Na'am.
rabi ya shirka rabi ya ce ya bi tai.
to To turawa sun kace to haka ne.
haka ne rayuwar take Nan duniya akwai mata ko babu.
akwai Sai an kace to cikin aljanna akwai mata.
to haka dai Nan duniya Mm.
akwai giya ko babu.
akwai Sai an kace cikin aljanna akwai giya.
eh Nan akwai abinci ko babu.
akwai Duniya sai an kace can kuma akwai abinci.
na'am sai sun ka ce to kai yanzu akwai 'ya'yan furi na itace kai yanzu to ga giyarka ta duniya wadda ranka ga so wanda can baka da tabbas ga fa mata ga so ana gani kudul kudul sun ce sun koshi na'am
amma wai sai wani cimaka "Mm-mm, haram haram gakka taɓa ka Sun ce- bari sai in ka mutu ka shiga cikin ƙasa ka narka narke can Sannan can an an tado tado ka.
lokaci wanda ba a sani ba za a tado ka in an ka tado ka sannan a kai ka aljanna sannan ka sannan gamu sai da a su baka giya da mata to kai yanzu kaddarta ba wai wai haka nan ta din hidin ne to yaushe na sun ka ce abu ga hannu shi an mutum amma in ban da yan kwa Gaskiya.
da kuma ciwon hannu dan kakare Wannan- dan basa dan bagar basa ba to kaji asalin yadda ake yi ana na ana kafirtar da al'ummomi a ilimance a ilmance a ilimance a ne tsari na aƙida tasu a to ilimance shi yasa wannan aƙidodin Mm.
sun kai tasiri yanzu har cikin musulmi
ga mutum musulmi yanzu wani ka ce mai ayoyi addu'a sai cin addu'a mai addu'a mai zai no moi je n'ai pas besoin de de de ça da non da non
sa zancen addu'a a yi mai addu'a koko zancen ka zancen addini shi gani shi ba masu zancen addini shirme ne suke yi shi yasa da ya ga wani ba mai kalma da addini ya ga sakare wanda bai san ciwon shi kanshi sama ba aka dauki Ah, malamai haka nan no dole parce que ana ganin su mutane ne wanda suna magana akan duniyar da le le- le coran est déjà dépassé an wuce qur'ani yanzu science ta riga ta wuce qur'ani ku zo kuna damun mutane shan su kuma malamai kwarai ku science ta wuce qur'ani a wajen su wasu daga cikin su ba wucewa duka amma ana ga ta malam mutumin fa ya kamata ya san shin waye yi shi to wo to kaji sharrin da turawa suka kirkiro ma duniya kuma aƙidun da yanzu suke cim suka rai su babu babbaka waɗanda wanga aƙida ta abubuwa cewa babu Allah yanzu le filozofkin nan waɗanda suke da wannan aƙida tun daga ƙasar in ka ɗauka Greek da da filozofi ta samo asali su Aflaton su Socrates a graf ne ta samu Grek, asali.
ƙasar Grek, Girka, eh, Girka.
ƙasar girka Gafinta girkawa su Aflaton Mhm.
an gane ko Eh, in ka diba ƙasashen ƙasar Amerika yanzu da irin su Australia bale in ka ta irin wajen su China in ka ta irin wajen su ehm, Rasha wagga aƙida yanzu ita ce ke cin karanta babu babbaka to ai ana ga ta malam abin da ne yake daure min kai me me- me yasa irin waɗanda abubuwan suke tasiri a cikin mu kasashen afirka tasiri dalili an yi muna mulkin mallaka Mhm.
tsarin karantarwar nasu ne ba namu bane na'am
tun da shi malla an ce ma ba kauye ne eh a ba kauye ne malla Wanda ya san Qur'ani.
ba kauyawa ne ba su ba su ma cikin tsarin mailimta ya ana lissafa mailimta su ba a lissafa da su yanzu ba a sa malami Majalisar cikin Ɗinkin ilimin duniya za ta sa Qur'ani mai karatun Qur'ani cikin abin gaba haratan Qur'ani su a wajen duk su da su illiterate
to ya an ce illiterate ai shine jahili tunda illiterate wanda bai iya haruffan su ba daga letter na sai a ce illiterate ka san ai wani lokacin da faransanci da english Eh, eh.
sai a ƙara el don a samu EL.
contraire eh letter Eh.
daga wanda kamar ta- abin rubutu to illiterate wanda bai iya karanta haruffan su ba na faransanci da english shine ka fahimta in an ka ce possible sai a ƙara em a ce impossible ko ko a ƙara en en ko ne sabul abinda ba a sani ba kuma mutum gashi hafizi na ko a Alqur'ani.
ƙara er irregulier abinda bai hafizi san ƙari alqur'ani a ce mai to ilitiri wannan aƙidodin shi yasa kaka ganin su ya ɗanga da sun kai karatun turanci wasu 'yan bariki wannan guba da sun ka sha ita ce take nan tana muna tasiri a cikin ƙasashenmu
na afirka wanda shi bai yarda da Qur'ani ba ko yana ganin lekoran edija de passé zai zakkuwa shi samu babban matsayi har ku yi tunanin yayi tunanin yadda ƙasa za ta zama da lahiya ko ta ci gaba a'a shi ya yana da mai gida wanda gaba shi tunani kai bai dauke ka komai ba in ka yi sa'a na iske ka gawar ta balla ana na ana ta karatu Qur'ani to ga wani abu na a samu a sai kosai shi abin da kenan kenan dariya ta ma.
yawwa to kaga yana da kyau na'am masu tura 'ya'yansu karatu su yi hattara. Kakka ta A yi ƙasashen nema duniya.
a venir ɗan ka ya zan kahiri an tashi aiki. Ta- Duk wanda bai cewa babu Allah, Allah subhanahu wata'ala ya faɗi dalilan da suke nuna akwai shi.
na'am ba muka dan daga ta malam Kana ji na?
na'am Wani malami, akwai wani malami, ah, babban malami a ƙasar Ghana da kiran shi Malam Bashir. Yake ba da labarin wani malami ana kiran shi Muhammad Qutub akwai Sayyid Qutub akwai Muhammad Qutub to shi Muhammad Qutub a Saudiya ya- duk ƴan ƙasar Misra ne amma shi Muhammad Qutub a Saudiya yake na'am sai je wata ƙasa ina ganin a Turai ko Swiss haka shikenan sai suka haɗu da wani Baturi Baturi sai ya zo sai ga wani mallami ka san da sun ga mutum da gemu da wani alama addini sun ga wanda ya hito da kasashen da ba a ci gaba ba Afirka da kasashen Larabawa sai shi na son shi hira da shi shi yi mai renin wayo to sai ya ce ma malamin nan kaga wanga montar Mm.
malamin ya ce eh babban montar na mai tsada ya ce kamfani kaza a ƙasa kaza ake buga shi ake buga shi to yawa ya ce a ok haka ya ya kyau to ya ce kaga wanga costume Mm.
ko cots Mm.
an gane ko waɗanda costume da ke sa da su ya ce a ai shahararren kamfanin nan na na ƙasa kaza na'am shi na yi shi. wanga ver ko mu ce glass Mhm.
wannan da nake sawa ka san ko ina ne aka yi shi a babban kamfani kaza kaza da aka yi shi duk sai da ƙara bayani gab
malam na da kallon takalmin shi shi ballo na kallon shi ma'ana kayan da yake saye da su suna da tsada mai yawa za ka Yawan ce gaske.
miliyoyi ne miliyoyi ne a jikin shi Eh, yana ganin wani abu to sai da ya kare sai ce ka kare ce in yace to na ji kamfunan da an kai waɗannan abubuwan Mm.
to amma shi wanda a ɗauke da waɗannan kayan wani a kamfani wani na- kamfani aka yi shi sai ba sai ba ya ɗauke wuta ya shiru eh wa shi wanda a ɗauke da wannan na na kayan fahimce to kamar wai shi wai wani kamfani na kera shi ba kamfanin kiran mutane yace bai sani ba tunda ya Gashi ya kamata a ce- samu mai ke kamfani mai kera farare da bakake da dogaye da gajeru to a haɗa ma sai ya gaya mishi ayoyin alkur'ani Allah ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin na'am ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إيه.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما نعم.
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون hai sai aka faɗa mai yadda Allah ya halicci ɗan adam kenan idan kana son ka san akwai Allah tunda baka yarda da mota za ta iya yin kanta ba Mm.
to tabbas dole Ka ka san- san cewa akwai Allah subhanahu wata'ala Tunda- wannan uslubin sai Allah ya amfani da shi a cikin abin da suke kira cikin ilimin tattaunawa ilmul eh, bahth wal munazara da kuma ilimi na abin da suke kira wato eh, abin nan eh, ilmul istidlal Mm.
suka ce Allah ya kafa dalilin nuna kinar akwai Allah ta fuskoki guda uku a cikin wani usulubi da ake kira as-sabr wa taqsim ko at-taqsim wa sabr da sinun ne shine as-sabr jarraba abu sai Allah ya ce a minti ɗaya zai ƙare yanzu yanzu to bismillah a cikin suratul tur misali guda ma zan bayar am khuliqu min ghairi shay'in Mm.
am humul khaliqun am khuliqu min ghairi shay'in shin su kafirai shin an halicce su ne ba daga komai ba kwata kwata kwata Mm.
abinda babu ne ya yi su kwata kwata babu ce ta haɗu ta yi su koko am humul khaliqun ko su suka halicci kansu kaga ba su yarda ba banza za ta yin wani abu a dole sai wani abu ya wani ba abu su yarda su sun kai kansu ba a su ba su yarda da wannan ba to amsa ta uku Allah bai bada ta ba Allah ne ya halicce su faski cikin abubuwan guda uku dole a zaɓi guda Dole.
ko dai banza ta yi abu ko ko su su yi kansu ko ko Allah shi yi su
kuma ai Allah gata mana inda inda inda inda na ga eh, abin bai da wuya eh shi ba har yanzu ban ji akwai kamfanin kera mutane ba a'a kamfanin kere mutane ai su sun san da bai yi gare su hatta da ci gaban da likitanci yayi kwaskwari ba ce ake mana Allah eh yanzu in harcen mutum ya Eh.
cire sai a ta ɗebo na matacci Eh, a a ɗora ɗora mai.
mai jiya sai a cire a ɗora mai ko a ɗebo ta wata ba daba ba ba a yin wata kenan a wa'e yi kai ko halitta ai sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ake cewa babu shi to shi yasa wannan tunanin waɗansu matasa suna ta kasashen turawa suna ɗauko shi suna yaɗa sama intanet da wani abu ya kamata mutanen mu san inda wannan ya taso kakka yarda duk abin da zaka samu duniya in karsa imani wallahi asara ne gaskiya ne masu kalmar da sauraron mu ina ga anan ne za mu dakata amma Allah gata malam kafin mu tattare eh zan ah, karanta sakonni a gurguje To.
akwai wani ah, sharjan eh a zamando daga pali presidential ya ce yana mika gaisuwa to zuwa ga malam sun daɗe sun yi kewarka albajirin malam sannan ah, akwai wani ah, to kai mai kira eh, kiran naka ba ya ɗaukuwa lokaci ya wanda shi kuma daga birnin tawa ana ce mishi sanusi tawale librin ta nan le- lele Birnin Adam. Tau.
Eh, ba shi ne daga nan dai eh kaka kara da wancan sai akwai wani da ake ce ma cakwarba shi Eh.
kuma ya ce yana biye da muso da kafa kuma sun ji daɗin zawar kamalan eh sai kuma tango Eh.
shi ma har yanzu daga birnin tawa Aha.
sai kuma kaftan sule ibrahim ya ce tarka shi Eh, lalle ku duniya tana da ciwo sai kuma wani da aka ce masa Eh.
ah, general gladima eh, ya ce lalle mala ya ko aiki sai kuma ah, akwai wani da aka ce masa Mal- muhamman eh, alhaji muhamman lawali malam shehu eh, shi kuma yana maradi Ehe.
ya ce suna kai gaisuwa malam Eh.
wannan siyasu- ba siyasi sun ba duniya, eh.
wannan Cututtukan cututtukan duniya duniya na yanzu suna maka lalle ɗauko.
su ne ina gani ya ce za a yi abin ga da su Eh.
sai wani da aka ce masa mai nugana daga difa ehem.
ya ce a ce maka kilewa Kilewa Ya ce sale.
to kilewa Kile- sale kilewa sale, eh.
yawa sai ah, akwai wani da aka ce masa ah, yawa maji daɗi Eh.
Ism- sama'ila Okay.
aka ce masa maji daɗin wani gari da aka ce ma ah, safu oban dawaki Okay.
ya ce shi ma yana kawo gaisosa kwarai ga wannan shiri To, S- sai akwai sakonnin suna da Suna- suna yawa da malam ba yawa.
za mu iya bin su so ba duka dai yan uwa mun amsa kuma Allah ya saka musu da Eh, alkhairi.
amma su- amma amma abin da na lura ga mutane Eh.
sun kwadaita da su ji ah, wannan cututtukan duniyar Eh.
ina za su kuma ina za a samu waraka A'a.
tunda yanzu ma cikin shimfiɗa ne har yanzu ina ga ai ba a shiga cikin A'a, tunda ai- an samu babban ciwon ciwo yanzu jere suke ba wa ciwo ni ba abin da ke tunani ba ciwo Ba- uku ba- ko hudu ne wanga maudu'i za a iya Yanzu lissafa dai an ciwo kawo wanda shi ne ɗari kusan- biyu zuwa ciwo ɗari uku yanzu an kawo da shi ne uban oban dama da shi mun ka fara babban kenan babban kenan babban ciwo to eh, eh, an Eh, an ce ce babu babu Allah.
Allah to wace cuta ta wuce ga babu ita cutar in dai dan adam zai iya tunanin babu ba Allah Allah to ai kuma shikenan Ba- ba- ba- ba- ba- ba- lamari ai ya ɓaci ba ya lalace eh to kuma har a same shi a cikin mutumin da ya samu kanshi gidansu musulunci ake baban shi musulmi maman shi yana sallah daga dan wani lokaci sai ka juye shikenan shikenan sai mutum ya ta yi juye turai ko shi na connecte an ba shi wannan abin shi kenan ya gana gani ko professor na philosophy suna nan suna ta kokarin su sa wannan abu wallahi malamin philosophy ku tashi tsaye ku gaya ma matasa mu gaskiya ga ku te kwana kamar matasa wallahi akwai Allah kiyama fa za a yi wadda ba ta da kyau gaban Allah kullum Allah na gwada wasu ayoyi Eh, wasu irin yanzu waɗannan professor na abubuwa.
philosophy Mm.
wani sai ya tabbatar da akwai Allah wani kuma sai ya tayi ya ce matasa babu Allah wani kuma ya ce a kai shi dai babu ruwa ne wanda ya ga dama ya Oh, zo oh, kamar shi ba a kan bayanan wallahi la- zabarmawa sun ka ce mahagwai ma gode ne ba masu kalamar sararin mu akwai wani mai suna alfa jab Japon to Eh.
ban san dai yana dai ta kokarin kira To.
to kuma ba ba mu iya dauka waya a Eh, yanzu saboda, eh, lokaci a nan ya za mu kula.
dakata Sai alƙafar sati mai zuwa kenan, insha Allah za mu zo mu ɗauka.
madadin shi Abubakar Kacalla wanda yake bisa na'urorin sarf magana tare da Abdulkarim Mududi wanda yake bisa na'urori na kyamara sai kuma ah, malami abokin tafiya Shakka almajirin malam Abdulmalik.
almajiri tare da dai kuma dan uwa Malam Muhammad Malam Sani.
Muhammad, ah, Sani da kawo mana Sani da ziyara.
ya kawo mana ziyara Haka.
kuma ya zauna tare da mu aka yi wannan karatu da ni jagoran shirin sunana Alhaji Abubakar Grambe amma malam ka san ha kowa na bukata addu'a ko da can ɗazu cikin karatu ka ce Eh, wasu sun ma ce ba sa a sun addu'a.
ce kawai To, mu wannan muna da bata lokaci bukata, na bata muna da lokaci na bukata.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا اللهم رب.
اصلح احوال المسلمين آمين.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة آمين امورنا يا اللهم رب.
اجعل ولايتنا في آمين.
من خافك واتقاك آمين.
يا رب آمين يا العالمين رب.
اللهم ول امورنا خيارنا آمين.
ولا تول امورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Rakiya ta zo ta ce a ita ma tana nan to mun gode Rakiya Allah ya tsare. Masu kalmar da sauraron mu anan zamu dakata a madadin duka abokan aikin mu da suka shiga dafa mana da ni kuma da ni shirya na gabatar nake ce muku bisalam sai makon gobe in Allah da zamu ci gaba in muna da rai da lafiya a cikin kashi na uku wanda aka sani da cututtukan duniya. Bisalam mu zama lafiya.